الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر فالتقى فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم وهل سواد القلب أحمد أحمد يا درا cikin tsakiyar zuciyata
لا sawa أنادي da ko ka wuce La ce anadi.
baki نعم.
larabcin wa Allah sawadal qalbi ahmad sawada anan ba na baki bane na wasaɗi ne ahmadu ya dara cikin tsakiyar zuciyata la La ana anadi bagi bagi siwahu.
ni ba mai neman wani ahmadu bane لا ba na neman waninsa ولا متجسسي ni kuma ba mai binkicen wani ahmadu ba ne
له يوم مني مثل ما الأمس قبله yau nawa na manzon Allah ne misalin jiyan nan nawa ma nasa ne كذاك قد الآتي haka nan gobe mai zuwa shi ma na manzon Allah ne لهبي ya tabbata ga masoyina وملمسي wanda yake abin nema na shine annabi muhammadu ya istigrakil auqati kullaha Ji- jiya da yau da gobe a shi kenan to jiya na wani annabi ne yau ma na annabi ne gobe ma na annabi ne komai da duk lokaci da komai ya shiga kenan na'am تسترت بالبدر المنير shehu ya ce na suturtu na kuma tsaro da wata wanda yake mai haske shi ne annabi muhammad فإنه hakika shi annabi muhammad سناسي shi ne wato majaujawa na shi وصمصامي ne kuma garkuwa na Bilailil arandasi.
a dare wanda yake mai tsananin duhu kiran na bugawa da yaƙi da makiya
أفوض أمري للإله shehu ya ce ina fawwara lamari na izuwa allah مؤسسا شؤوني ina mai fandeshantar da dukkanin sha'anoni na بخير الخلق da fiyayyen halitta annabi muhammad خير مؤس- shi ne مؤسس fiyayyen abun fandeshantar da lamari gare shi فلا تشمتا بي كل قتل Tilin ya ubangiji allah na roƙe ka kada ka dariyantar da dukkanin wani maki gare ni فلا أرى فلا أرى تقلب جبار kada in ga juya wannan na jabaru daga daɗi in ji in ji ni a rashin daɗi ta kalluba jabbari kenan Allah kada mu ga haka mu yi ta yin jin daɗi ya yi ta ƙaruwa kada ya yanke kada ya canja kar kana da kuɗi kaca ka je ka babu ko kana da lafiya ka duk wannan ba masu la'ara ta kalluba jabbare ta kallubin jabbaru kenan Allah Mm, kullum shi ne shi yake cewa falam yalka ibrahim Malam.
mallam ya'u kada ibrahim ya gamu da abin da bai saba da shi ba Allah mu ma kai mana haka na ولا متحسس kada in zama tsokan nama abin taunewa wajen makiya Allah ka tsare ni haka duk wani mai son ya taune ne mai da ni wata tsokan nama koyi wahalar Allah Allah ka juyar da wahalar kansa kada in ga haka آمين Allah ya masa Allah mu ma ya mana Amin.
na'am لترحم غريبا na roƙe ka ya ubangiji Allah ka yi jin kai da bako عينه ainihinsa ولسانه ka yi jin kai kuma lisanahu ga harshensa وأزواقه baɗaɗɗanansa يا خير قوس ya fiyayyen mai taimako annabi Muhammad ومنفس ya fiyayyen mai kwashe da yaye bakan ciki da bacin rai
رجوت لأني لاهز na na- بجنابه na yi ƙauna in zama toni mai fakewa ne ga janibi gage zan maza Allah وخفت لأعمالي amma na ji tsoro la'amali ga ayyukana
أمولاي قدسي Ya Ubangiji Allah mahalicci na tsarkake ni daga barin fadawa dukkanin haɗari da wahala.
وإني مقدام على Hakika كل ni- مشتهى Ni miƙidamun mai gabaci ne tawaru shauri ina son wannan ina son wannan kuma duk Allah kai mun albarka annabi amma amma ni kuma mai yawan gabaci ne a bisa aikata duk abin da ni sha'awa ka gani ni mu kidamu mai gabaci ne ala kulli mushtahan a bisa duka abin abin sha'awa ma'ana ina yin abin da ba daidai ba ina yin sako ina aikata abin da ni sha'awa to wannan kuma al'ada ne na kamilai su kuma ba sa ganin su da kamala sai su ta ganin su dai ga sunan dai kullum a cikin tsoron Allah ake ni mai gabaci ne a bisa aikata abin yadda na so mushtahan to kaga wannan tawaru'u ne eh amma shehu ba haka ba ne yake kullum cikin baje ya gaya mana ba wasana ilahi nafsiyar dara la'ura amilu ila ma laisa fi shar'i jaiza to yau in ya ce yana yin da abin da ya gani dama na aika san tawaru'u ne Allah ƙara masa Na wawanin ani da'ati.
Sannan kuma ni mai rauni ne a bisa da'o'i na Ubangiji Allah.
Afkara muflisi.
Ba raunin kenan. Afkara ni mafi talauci ne.
Muflisi.
Muflisi wanda kuma aka yi wa iflasi in an falasi ba ni da komai. Da tawaru ne.
walaisa siwa an nidurritu bi fadlihi babu wani abu face ni dai ina an an an bukatar da ni zuwa farala Allah mu'addan li hadha ina mai ketarewa ga wannan abin da na ambata duka na ketare su na tafi cikin farala Allah fajburil kasra kullu karaya wa akisi akasu wato ka akastar da karaya ta zama ba karaya ba akastar da abin da ba da'a bai zama da'ar Allah an kuma yi
wala tuzini ya rabbi ya ubangiji Allah na roƙe ka kada ka yi min sakayya fi'liya sayyi'an da aiki na mummuna kada ai min sakayya da mummunan aiki wala hasanan me kyan ma ba na son sakamakon shi ma kada ai min bal bar dai bil jamalil muqaddas ka yi mu'amala da ni da jamalan nan taka wanda yake abin tsarkakewa na zama bawon faralaka kawai ba dan aiki na ba sai dai dan soyayyen mu zaman Allah ayallahu
ya ubangiji Allah ya rabbal bariyati ya kaza ka salatul fati ko Allah Allahumma kenan ya ya ubangijin talikai salliyan ala sayyidil akawani na roƙe ka ka yi salati a bisa shugaban kasantattu warham tanaffusi ka yi jan kai kuma gare mu kuma ka yaye mana barkan ciki allahumma salli ala sayyidina ko na'am muhammadina shine muhammadun mu wal fatihil mutahaqqiqil alfatihi mai buɗe abin duk da yake kulle almutahaqqiqi mai haƙaƙar da tabbatar da Allah al ali madaukaki lima ugulika ga abin lima agalaktu da abin da ka kulle shi wanda almutalammi yake abin nema alfatihi muhammadu alfatihi nema ugulika na'am wa khatimu rusulan shi cika maki dai na manzannin Allah a atau sabaku can da lahu suka zo suna masu rigaye gare shi wajen zuwa wa nasiru shi zaka alhaqi kuma mai taimakon wannan gaskiya ne bil haqi da gaskiya Makabisi.
mai ɗo salo ta daga hadara Allah sallallahu alaihi wasallama nasirul haƙi bil haƙi
wa hadi ila khairi sirati shi annabi mai shiryatar da bayi ne zuwa mafificin tafarki wani tafarki ne siratika tafarkin ka ya Allah aljali madaukaki almustaqimi madaidaici annahaji ghairu mudallati madaidaicin tafarki wanda ba abin da dalisi ba a cikinsa ana ke ɓoye sharri a fito da hairi ko a ɓoye duhu a to tafarkin madaidaici ne walhaji ila siraɗikal mustaƙimi na'am ma al'ali tare da alayensa haqqa qadrihi gwargwadon daraja alƙadari haqqal qadri gwargwadon daraja ƙadri na biyu na Ina.
ƙadarin nan na annabinmu wa miqdarihi kuma al'ali alfarmasa maɗaukaki al'azimi mai girma at-ta'assusi abun foundation tawa wa ala alihi haka kadrihi wa miqdari azimi salatul fatihi ce na'am harfu shine na'am شهود لعين ذات ديب للعيشة قديم أتاني نوره حيث ما رشا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فإني مهيب المصطفى الدهر ما غشا عليه صلاة ربي كقدره بعائش مالك العمين العلي بشار عليه صلاة ربي كقدره مددان من عبد قديم له أشار عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزين العبد والدرس والنقشان فمن عاش يوما باعتراف وحكمته فإني بذكر للحبيب على العشاء عليه صلاة الله ثم سلامه بها أبدا ألقى الذي رسد شاء على الدرة البيضاء أزكى صلاتي صلاة وتصليما تضيع لنا القدشان عليه صلاة الله في كل طرفة بها يرتقي العذا ومن هدرة البرشا عليه وعلى أهل الكرام وصحبه صلاة من المولى تمش بها الشام harfin shi ne harfin shehu ya ce shuhudi li ainihin zati ice yin shuhudi na ga ainihin zatin Allah ɗayyaba lil aisha ya daɗaɗa rayuwa gare ni kadiman tuntuni ni kadiman tuntun a tani nuru hasken mazala ya zo min haisu maru sha'in na duk aka yayyafa shi ya zo guri na kadiman tuntun tun a azal nake tare da manzon Allah shuhudin Allah kuma da nake yi ya sa rayuwa na yana daɗi babu komai a yan gane
a tani hawawu shehu ya ce san manzo Allah ya zo min kabla an a arifa hawa gabanin na san so ma ma'ana tintintin tamba ne nake san manzo Allah fa inni muhibbul mustafa hakika ni in yaz masoyi ne na abin zabin Allah addara mutukar zamani ni masoyin annabi ne magasha kuma bai yi algush masoyi ne da bai yi algush ba ba algush a cikin soyayya ta ga manzo Allah alaihi salatu rabbi salatin ubangijin sa ya tabbata gare shi hakka qadrihi gwargwadon darajarsa biya haisu mala alqal amina biya da albarkacin salatin nan da nake ga manzon Allah alqal amina haisu ma alqal yayin da na gamu da manzon Allah al'ali madaukaki basha in zama annabi ya gamu na gamu da annabi yana mai bashasha da ni basha mana yana karsashi yana murna yana sakan mun fuska yana rungume ni da albarkacin sallah haisu ma alƙal amina al'aliya basha albarkacin salati duk sannan na gamu da annabi amintaccen Allah ya zama yana yin bashasha yana karsashi yana farka da ni haka kuma ake.
alaihi salatu rabbihi salatun ubangijinsa ya tabbata gare shi haqqa qadrihi gwargwadon kadarinsa madaddahari mutukar zamani min abdin daga bawa shi Qadimin.
ne adimi lahu hasha karkarsa shi na farin ciki da himmar yabo ya tabbata gare shi shi ne ni in yas alaihi salatu latin llahi Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa salatan salatin da tazinu al-abda take kawata bawa da yake yin yabo wa dirsha take kawata kuma takardu Wannan na ƙasha ƙasha.
da rubutun ma yake yin kyau da sababin albarkacin salatin mu ga manzo Allah faman asha yawman wanda duk ya rayu rana bi daya ihtirafin bi ƙitirafin da wani ƙagen sana'a wa hikmatin ko wata hikima da yake yi a cikin harkar ciwaciwarsa fa inni ni ko in bi ya zikrin lil Aral habib Aisha ina ganin rayuwa mai daɗi bi zikirin lil habibi ga ambato ga masoyina annabi Muhammad duk cuwaci wanda wani zai je je ni da annabi nake Allah ka bar mu da annabi na'am alaihi salatu salatin lahi Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamu gaisuwarsa biha abadan alqa biha da albarkacin salatin nan ne al al- Alƙallazi yurusu ɗaisha.
nake gamuwa da wannan yake gadar da ɗauke kishi a gare ni da wahala al- abadan har abada salatan wannan kuma ya nufi wahalar da ni shi sai ya gamu da wahalar da kishin na salati na Allah azka salatihi barkakar salatin Allah ala durratil baydai bisa durra wacce take fara shine manzon Allah salatan wa tasliman salati kuma da tasalimi ne na Allah tudi'u lana al-gadisha tana haskaka da take haskaka duhu a gare mu
alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah fi kulli cikin darfatin dukkanin kyautawar ido biha yaltaqil a'da'u biya da albarkacin salatin nan ne makiyana suke haɗuwa da badashan tsananin riko Min hadarati.
daga hadarata Allah ya damdamke su su sha wahala
salatun minal maula salati daga ubangiji Allah turishi biharar sha tabbata ga manzon Allah da ake yayyafar da ita yayyafawa daga hadara Allah ma'al tare alil da kirani alayensa masu girma wa da sahabihi sahabbansa
harfin sadi ce shi mai zafi ne shi saba ma faɗa na gabansa na'am Alhamdulillah.
harfin sadi Alhamdulillah.
نعيمي يذكر المصطفى نور من مصى بأسرار أسماء المؤمن من خصى نعم.
محمد عبد الله ناصر دينه وأنصاره ما لا يعد ولا يحصى فملك ضوايمه متقللا وللنفي ولرشادك الأدمن الهرصان فيا ليت شيري على فوز بزورته لدار حبيب الله العمل النصار ديار لمن قد بات عرسا لعرشه ووافى بخمس لن ترى ترمدا نقصا وأطفر غدي بالربع ربعي وأسقي بماء إنسان تربة منخصا وأخبره ما قد لقيت من العسى وإن, كنت وإن كان لم يهتز إلى ذكري نصا فبار مهيد بالعباد وأمرها فلم يكن في تمثيله يطلب العرسان عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب من أما أو خصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها من باري ندرك المساء Na'am.
نعيمي ذكر المس حرف الصاد arafin arafin sadi shehu ya ce نعيمي ذكر المصطفى ni'imomi nawa zikirul Zikirul mustafa Mustafa.
shine ambatan abin zaben Allah النوري wanda yake haske من خصى wannan da aka keɓance shi بأسرار أسماء المهيمن da sanin sirrorin sunayen nan na mai kagen halitta shine Allah من خصى shine wannan da yake bantu da samun waɗannan sirrori da mukamai kuma daga Allah محمد annabi Muhammadu Abdullahi.
sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah ko ko kace dan Abdullahi ne ناصر mai دينه taimakon addinin Allah ne وأنصاره mataimakansa kuma shi addinin Allah لا يعد babu suna iyakantuwa ولا babu يحصى kuma suna ƙididduguwa ba sa ƙididduguwa kuma ba sa iyakantuwa mataimakan addinin Allah da mataimakan manzo Allah فملك دوا shi أيامه mulki ne na Allah annabi Muhammad dawa ayyamahu ya nannaɗa kwanukansa متقللا yana mai karanta komai na jin daɗi وللنفع shi annabi ba ya karanta komai da ka sani za ka yawaita ka ji daɗi shi ya karanta ya karanta cin abinci an yi ma ruwaya cewa ba annabi a rayuwarsa bai taɓa sanin ya ƙoshi yake ba sai wata ruwaya wacce ba ingantacciya ba da aka ce in har ma annabi ya taɓa sanin ya ƙoshi yake a rayuwarsa tun da yake to so ɗaya ne amma ingantacciyar rayuwa annabi yana ci kuma yana sha amma bai san ya ƙoshi yake ba saboda karantawa yake ne bayan allah suke koyi da shi manya-manyan alin suna ana koyi da manzan allah Eh, an ce a ci- ana dan ci ba ana a ci ɗaya dan yadda dai za a iya samu iska ta shiga dan annabi ya koya mana a kasa ciki uku ɗaya dan abinci ɗaya kuma a ɗan tsotsorwa kashe ɗayan kuma sai a barwa wajen iska da numfashi amma mutum zai ci abinci ya ci abinci ya shi da kankin kansa ya danga zaton mutuwa zai yau saboda ya ci da yawa ya koshi ya koshi wata rana mun faɗi matsalar da aka tambayi imamu malik a madina ana maganar fara yin komai da bismillah idan mutum zai ci abinci ya yi bismillah tun a farko shi ne sai wani ya tambaya ya ce to ya imamu idan mai cin abinci bai ci abinci ba sai a loma farko bai yi bismillah ba sai kuma a ta biyu ya bismillah ya yi ce eh wanda bai yi a loma ta farko ba ya yi a ta biyu can wani sai ce ya imamu to wannan ya mance fa sai a ta uku ya tuna zai iya yin bismillah a ta uku sai ce zai iya yi za a ci gaba da karatu kenan sai wani ya daga hannu ya ce wannan ya mance bai yi ba sai a ta hudu ya isha har loma nawa za a yi ne loma ɗaya biyu uku duk bai isa ba sai an tafi loma ta hudu ka gani to manyan bayan allah kenan masu koyi da annabi to annabi ya karanta wa kansa ci ya karanta wa kansa bacci duk wani nau'i na jin daɗi komai annabi ya karanta bai damu da shi ba sai Allah shi sa shehu ya ce mutakallilan mai karanta komai na jin daɗi ne a kankin kansa amma kad adamana da irsa
walin naf'i wal irshadi hakika adamana da irsa ya dawwamar da kwaɗayi ga bayi da naf'i wato da abun amfani gare su na rayuwa wal irshadi da kuma shiryata faya laita shiri shehu ya ce ina ma dai sani na hala afuzu bi zauratin yalla na samu rabauta da ziyara lidari habibillahi zuwa gidan nan na masoyin Allah annabi Muhammadu hal umilan nasa shin yalla na aikata gaugawa kuwa na samun tafiya Madina Allah ka cika mu aikata gaugawa
diyarun madina gidaje ne man gane ba ta arshen li arshi ga wannan da ya kwana al'arshin Allah gadansa ne inna ya taka ya shige wa wafa bi hamsin ya zo ya dawo da guda biyar na hamsu salawati lam tura sarmadan na asa ana ganin wato tawaya a cikin wato hamsu salawati tutur
wa firu khaddi shehu ya ce ina goga kudukuki na bin rubu'i a cikin wato katangu rubu'ihi wa rubu'ihi katangun gidan manzan Allah in na je madina can na ke sa fuska ta kudukuki in goga ina gaisuwa ina kuka ina isar da bukata ta ina ganawa da manzon Allah na'am wa aski bi mai sha'ani wa aski turbata man khussa ina jiga turbayar wanda aka keɓanta da girmama girmami shi ne a nan muhammadu ina jiga turbayar gidansa bima sha'ani da ruwan sha'ani ruwan da baya fitowa sai da wani sha'ani ai an san shi hawaye shauki shi ne sha'anin da yake fito min da nawa hawayen in na fara munajati da annabi ina magana da shi na je gidansa ziyara sai na jika kasar wajen duk in jike da wajen sheka kuka in shehu ya kuka har ya rasa yi an rai amma sai da hawayen ya kare ya kuka ya kuka fanaitu fanaitu dumu'a babu hawaye kuma sai dai kunkona ce suwa halatin kalbi min harakatin shauki na'am wa ukhbiruhu ma qad laqitu min al-asa ina ba manzon Allah labari abinda na gamu da shi na daga bakin ciki na sharrun mahasada wa in kana lam yahtaj ila zikrihi babu yana bukatuwa zuwa ambatan abinda na gamu da shi ya sani ni dai ina faɗa ne dan na ji sanyi na zo gurin da zan juye
nassa yana cewa rahatu makrubu sarirat an yafshi ya fushi ya furzar abinda yake ransa shi ne bakin ciki wanda yake cikin wani hali ya dan samu ya dan ba da labari sai ya ji sauki na'am nassan na zikiri ina nassan bashi da babu yana buƙatar in bayyanar masa wato da nassin abin da na gama da shi domin ya sani shi basirun ne bisirin gaibi yaulikiya ne fa baharun shi manzo Allah kogi ne muhitun bil ibada mai bil ibadi kewaye- mai kewayewa bil ibadi wa da da amriha bayi da kuma lamarinta duka abin da yake tare da bayi kakaf annabi ya sani lamarin su bayin Allah dukansu A to Z ya sani saboda haka ni na faɗa ɗan labarin da nake ba annabi ba sanar da shi nake ba kawai faɗa nake don na huce ya sani na'am falam yaku yatlubul kharsa annabi bai zama yana neman tantancewa ba a bayani Fi tafsilihi.
Don wato tafsilin bayanin da nake ciki da abin da ya dame ni alayhi salatu llahi salatin Allah ita bata ga manzo thumma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa ma al ali tare da alayensa wal da ashabi sahabbai man amma da alu da sabon wannan da suka gamgama aw ko khassa kuma waɗanda suka keɓanta ma'ana salati ya gangame ammawa da hassawa na sabon manzo Allah alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa salatan salatin da biha da ita min ne- bahrihi da ita ne ni in yasko mudrikul massa muke riska tsotsofin barihi daga kogin manzo Allah muke sha muke tsotso
walahu aidan ga shehu komawa cikin magana a harafin sadi bai gaji ba Allah ya kara masa faila na'am محمد ماهي الكفر بالهدي مخلصا مفيد الجدى والمنتقى المتربصا إمام أتى للأنبياء متقدما وعمم نفعا للبرية مخلصا فسر سرى في الكائنات مؤمما وبالإذ والتمديد كان مخصصا هو الشمس إلا أنه عم نوره والقص إلا أنه الدهر قلصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى ما تخصصا
wannan harafin ana rubuta shi shi na kafi a gida kuma adadinsa adadin abin da za a rubuta kaliya a baiti biyar ne sai a rubuta ta su biyar a yi salati a yi godiya ga allah a naɗe ko gida ko mai zai an kafa ko an insha allah Mm, ko kamfani eh, in allah ya su ko kanti Mm, in aka sa a gida ko gari za a kafa aka sa wannan a rayu lafiya Mm. an Mu- gane shehu ya ce محمد annabi muhammadu ماهي الكفر mai share kafirci ne مخلصا mai بالهدي tsar- mai tsarkakewa ne da shiryatar da bayi zuwa ga Allah mai tsarkake niyya ne مفيد الجدى mai fa'idantar da baiwa ne ga halittar Allah والمنتقى المتربصا muntaka kaga muhammadu muntaka abun zaɓin Allah المتربصا shi ne kuma mutarabbisu eh shi ne muhammadul mutarabbisu ko kuma ka ru- in kaga an rubuta mutarabbasu shi ma ya shi ne mai dako halitta ba mu yanzu mutarabbisu ne annabi yana can kiyama yana yana can yana jiran mu eh waɗannan kuma suka riga manzon Allah shi mutarabbasu ne shi ne abin saurare suna jiransa saboda ceto da shigar da bayi ni'imar Allah kowa dakon annabi yake wannan dabba mu tafi ba kuma can yana can yana dakon da sunansa ne kuma zaka ana Muhammadul Mutaka Muhammadul Mutarabbisu duk wanda kai sa wa ɗanka yayi sunan annabi ne na'am إمام shi shugaba ne أتى للأنبياء da متقدما ya zo yana abun gabatarwa ga annabawan Allah kaka وأمم ya نفعا zambace للبرية kuma talikai wato ainihin da amfani مخلصا yana mai tsarkake niyya فسر سرى shi manzo manzo sallallahu alaihi wasallama sirri ne na Allah da yana so fil ka'inati cikin kasantattu kowa ya samu rabansa mu'ammiman kuma mai gamgamewa ne wa bil izzi ga amfani ya gamgame talikai kana ya kasance muhassan Sassan.
abin keɓancewa ne shi kuma bil izzi da buwaya wat da tamjidi girma mahasusun bil izzi mahasusun bil majaji mahasusun to shi ne mahasusun nasusun nan biyar ɗin ina nufin mahasusun shi kuma abin keɓancewa ne da wani buwaya da wani girma da wani majadi da babu kowa a nan sai shi amma halittar Allah ya gamgame su da daraja da girma da ɗaukaka amma babu irin nasa alaihi salatu wassalam na'am huwa shamsu annabi dan haske shi rana ne illa annahu a face shi ya fi rana wane ita amma nuru haskensa ya gangama komai da komai da kowane lokaci hasken annabi dare da rana safe da yamma amma rana fa ina yanzu ina take babu ta tafi to hasken annabi ko yana nan ya ce masa rana ne don ku karkato hankali ku saurara huwa shamsu sai ka yadda ka hango hasken nan na rana ce hau wani ta Eh, sai ma bayani illa annahu amma nuruhu huwa gaisu shi girgije ne Illa- mai zubar- girgije ne zubar da ruwa kamar da bakin kwarya kaga za ka hango ka ce kai to abubuwa wane wane girgije illa annahu sai dai cewa shi qallasa wato ya gamgame zubar da ruwa da faralarsa ko'ina dinin ko abadan amma girgije kuwa sai da damuna shi ko annabi ruwansa da faralarsa ya gangame kowa da kowa da ko'ina da ko'ina addahara mutukar zamani alayhi salatu llahi salatin Allah ita ba ta ga manzo Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa salatan turakina ke hauhawar da mu ila ma takhassasa zuwa abin da yake banta da shi mana mu sani abin da annabi yake banta da shi حرف الضاد غرامي وشوقي للنبي الذي مهاد نصيحته والحب في ذاته افتراد حبيبي حبيب لا يدعى محمد وذاك دواء القلب إن ضاق أو مريض محبته قوت القلوب وراءة من الهم والآذان والحب مفتران ألا يا رسول الله وجهت وذاتي إليك فقل لي دارين أريد أراد نعم.
ولا عودة في نائبات سواكم لذا العبد والمطلوب ذاتك والقران فما لي إلا أحمد وسحابه وذلك كنز لا يزال وينقرض أبو البكر العالي الإمام وسيدي أبو عاصم الفاروق للدين قد نعان وعثمان ذو النورين وليس سيدي أبو حسن موبود دار يفتران عليه صلاة الله ثم سلامه بأعجلي فوق الهديج ومن أراد عليه صلاة الله ثم سلامه بعاد نسيمه بأحمد قد ريل عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن أمسكوا دين النبي ومن قباد na'am حرف الضاد na'am Gara- sai ya ce غرامي bege na وشوقي da shauki na للنبي ga annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama الذي محد نصيحته annabi muhammadu kuma shine wannan da ya tsantsantar da nasiharsa ga bayan allah والحب في ذاته soyayya kuma cikin zatin manzo Allah فرد Far- farilla ne dole ne ka so manzo Allah
حبيبي
masoyi da annabi Muhammadu حبيب الله masoyin Allah ne طه mai suna daha محمد mai suna Muhammad abin yabo وذاك دواء القلب wancananka maganin ciwon zuciya kenan إن ضاق in zuciya ya kunci أو مريض ko zuciya ya yi rashin lafiya soyayyar annabi shi an magani
mahabbatuhu shehu ya ce soyayyarsa qutul qulubi shine abincin zukata na bayan Allah wa rahatun shine hutu kuma na jikinsu da ruhinsu min alhammi daga hutu ne daga bakin ciki da bacin rai Wala kuma ahzani.
hutu ne daga wato bakin ciki Wala da ahzani.
da bakin ciki kuma wal hubbu muftarad soyayya ne ta sa babbar lantawa ce ga dukkanin halittar Allah ala na'am saurara ya ku masoya ya rasulallahi ya manzon Allah wajjahatu wajhati ilaika yanzu na fuskanto da fuskata zuwa gare ka fa kulli dahara zama mai taimako gare ni matuƙar zamani in aridun arad in mai bujurowa da bujurowa ya bujuro min to ya rasulallahi zama mai taimako gare ni mai bujurowa da bacin rai ko menene zai bujuro min kowane irin matsala ce ya rasulallahi ka zama mai taimako gare ni wani makiri ne wani lalura ne wani koma menene duk wani bala'i dai da yake bujurowa a gigitar to taimakani ya rasulallahi na'am fala udatun fi naibati babu wani taltali wato cikin musibu gare ni siwakumu waninku kai ne kawai tartali na wani bala'i wani ciwo wani masifa wani ba ni da komai ban da wani tartali ba ni da wani tanaji waninku babu tal- tanajin nan sai ku ya rasulallah
lizal abdi babu wani tartali waninku ga wannan bawa wal matsalubu Ai, zatuka abin nema za tuka zatinka ya rasulallahi wal garad kuma shi ne garari na bukata kenan
famaliya illa ahmadun babu kowa gare ni mai taimako face annabi ahmadu wa sihabuhu sai kuma sahabbansa wa zalika kanzun wancananka kuwa ahmadu da sahabbansa taska ne la da yazalu babu yana gushewa wa yanqarib ballantana kuma ya kare sa za ku gama maya maya kullum annabi ahmadu ne da albarkar sahabbansa Eh, su kuma wannan ba sa karewa fakan zallahi la ya fana
Wai a gana.
na'am abubakar al'ali abubakar baɗaukaki shine cikin sahabban nasa kenan babban shine sayyidina abubakar siddiqu al'imam wanda yake shugaba wa sayidi da kuma shugabana abu hafsin uban hafsu shine sayyidina umaru alfaruku mai raba ƙarya da gaskiya liddini kadnahad wannan da ya zaburar da ainihin addini sayyidina umaru kenan shi shi an- annabi alaihi salatu wassalam ya ambace shi faruku allazi yufarriqu al-bad- al-haqq wal batil yana rarraba barna inda sayyidina umaru ne to duk barna yana rarrabe ta kuma shi ne ya zaburar da addini duk wani ɓoye-ɓoye da wani rauni na addini da musulmi a zamanin da ya shiga addini sai Allah ya kau da shi don ko da ya ga ana ta kiran sallah a ɓoye ana sallah a ɓoye da ya shiga addinin musulunci shi ne ya ce ai in dai wannan al'amarin gaskiya ne na Allah ne ya rasulallah ba ɓoye-ɓoye mu za mu bayyanar da shi aka buga sai da na umar kenan kuma shi sai da na umaru allah ya ƙara yadda gare shi shi ne allah ya keɓance shi da wata farala ko kuma wata daraja in yana guri shaidan baya zuwa gun in dai sai na umar yana waje to shaidan baya zuwa gun idan salaka fajjan salaka shaidanun fajjan gaira fajjihi sai na umar idan ya shigo yayo nan to shaidan sai ya kabuga ba sa haduwa sai na umar yana nan yana zaune duk wanda zai wani zikiri ko wani ibada zai zuciyarsa za ta tafi shaidan ba iya zuwa balle ya sama gururi ka fara tunanin kuɗi ko bashi ko shi haka Allah ya keɓance shi bawan Allah Allah ya ƙara masa karama na'am wa usmanu zunnuraini da kuma sayyidina usmanu ma'abocin haske biyu mun bayani kun ji wallaisu sayyidi da zaki kuma sayyidi shugabana shine sayyidina aliyu dan abi dalibin karamallahu wajahu shi ma kundi abu hasanin shi kuma uban hasan ne man hubbuhu dahara yuftara wannan da soyayyarsa matuƙar zamani ilal abad an faralanta ta kowa dole so sayyidina aliyu sansa imani ne sansa musulunci ne kinsa kuma kishiyarsa ne kinsa kafirci ne kinsa kuma butulci ga Allah ne manyan bayan Allah sai da na Ali na'am alayhi komai da annabi komai annabi da shi yake yi komai shi fi'e din annabi ne tintin fa sannan aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara goma cif cif in ka duba tarihin sai da na ali an haife shi ranar sha bakwai ga watan ramadana a cikin ka'aba a ciki ya ka haife shi faɗi mutubinta asadi babarsa ana ciki ana yin hidimar sharar ka'aba a ciki ta haife shi a wannan rana da ta dawo ya cika shekara goma ya daidai da rana kuma haihuwar litinin haka aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana hannun annabi annabi na rainansa shi ba dama ne komai annabi sai ya ce a ce ya zo da shi ake komai kuma haka duk halifofi kowa ba wadda i ba tare da sai da na Ali ba duk abin da ya faru za a gani matsaloli da addini da matsaloli na ban mamaki na keta al'adu duka sabon annabi sai sun zo wajensa akwai matsaloli biyu da muka faɗa ɗin nan wani na gama babba ya ka a cikin ra'ayyar shari shi a sharhin da ya yi mata shi akwai hussein fatubin al-yamani zamanin halifancin sai da na umaru ne hussein fatubin na cikin yaran sahabbai zamanin manzo allah amma shi ne sahibu sirri rasulullahi saboda shi abubuwan da suka faru da shi da yadda ya ƙi munafukai yake tona asirinsu yake bin su in yaji suna ƙulle-ƙulle ya zo ya gaya wa manzo Allah ya zo ya gaya wa manzo Allah a wani ƙulle-ƙulle da suka yi annabi ya ce to ba za ka tashi ba ga shi ɗan yaro shekara goma sha biyu ba za ka bar wajen nan ba sai Allah ya gaskata ka ko ya ƙaryata ka ya ji su ibn salulu sun yi shiri cewar manzo Allah zai fita za su tare kofar madina ba za su bar shi ya shigo ba sai sun wulakanta shi sai sun yi kaza abin ya dame shi sai zo shi ya rasulallah ka ji abin da na ji to saboda kawai manzon Allah kyakkyawan zatonsa da bayi sai ce ya zauna abin da ya faɗa Allah zai gaggata shi ko ya karyata shi Allah ya saukar da wahayi ya ƙulu na ko to Allah ya saukar da wahayin bayanin cewa sun ce lalle in ka fita daga madina ba za su bari ka shigo ba sai sun kaskantar da kai sai su da Allah ya faɗa kenan manzo Allah ya ce to Huzaifatu kai gaskiya Allah ya gasgata ka to shine manzo Allah ya shiga da shi daki ya gana da Huzaifatu idan da agogo ne za a duba a yanzu kiyasi minti biyu ne sai ya fito da shi ya sanar da shi a wannan ganawar duk asirin munafukai da dukkanin waɗanda suke a addinin musulunci tun daga farko har zuwa ƙarshe waɗanda za su gama ba daɗi da wanda za su gama lafiya da masu taimakon addini da masu raurana addini duka da munafukai minti biyu 2 minutes kowa da kowa har ƙarshe fa har waɗansu ba su zo ba yanzu ma da an gaya masa to husaifatu ya fito saboda haka sai kuma labari manzo ya tabbatar da ya sanar da shi dukkanin munafukai da wanda suke raunana addini da wanda za su raunana da wanda za su yi kaza da waɗanda za su taimaki addini da wanda suka duk annabi ya ce na gaya masa yaro ne lokacin a gida yake kwana gaban babarsa shine abin hankalin sahabai ya tashi kasan su suna da imani da hankali ka dubi kusancin sayyidina abubakar ka dubi kusancin sayyidina umar amma ba su nutsu ba sai da suka bi huzaifatu har gida sai na abubakar ya je ya sami Huzai- babar huzaifatu aka kira huzaifa ya ce ka gaya min gaskiya a cikin munafakai da annabi ya lissafa ma ka dubi girman allah da ni ya ce wallahi ba kai ya gaya min ma a cikin ganawar kai mai taimakon addini ne kuma kai kana daga cikin wannan ya tabbatarwa da aljanna ba ka da matsala ba ka da sai na abubakar ya ji daɗi shi kuma sai na umaru yana ganin ya fito da wuri kusan alfijir zai keto yana nufin ya je ga yaron nan kafin ya tafi ya je ya shiga masallaci sai sai ya gamar sai na bakar tuna ya fito ya tafi sai dubu abubakar ya ce oh ya riga ni zuwa bincike sai na umaru na da zafi sai da ya mitsa ya shiga kusa ya sallama maman sai ya mata magana ta amsa ya ce ke miƙon yaron nan miƙo shi nan tambaye shi sannan ya gaida sai na umar ya ce ba ni labari a ina manzon Allah ya sani a munafukan al'umma ko ina cikin masu taimakon addini ko ina cikin ma ice ka gaya mun karkaji tsoro na ka gaya mun an san inda nake sai da ya rantse masa ya ce wallahi kai ya gaya mun kai kai kana cikin bayan Allah masu daraja masu taimakon addini amma ya gaya kai ne fitilar ahalin aljanna ma kuma kana cikin mubashiru na bil jannati ya taba sannan sai na umar ya sannan yau saboda to wai zuwa waɗannan bayan allah ba su amince ba ba su sakankance ba kaga mutum taltal ba te ta ya ce ya san allah ba zai sallah ba eh ai suna shehu ne to mutum ya kai kansa ina waɗannan ba da allah bai da kamar su a wannan al'ummar babu kamar su in ka cire annabi muhammad to amma suna bi su ji sai kowa ya yi koyi da su mutum ya je shankace ko kana kwance kana bacci ka tuna kai maza ka tashi ka ɗauce rumi kai ta salatul fati an baka san me zai faru ba Allah ka sa mu gama lafiya kuma a yi ta roƙon Allah ƙarshe ya yi kyau kan mutum ya ɗauka cewa shi ai ba dama ne abin da ya faru dai an gani yaƙi aka je an je an yi yaƙi sai da ta kai a ranar yaƙin akwai wani sahabi da abba masu faɗin sunansa ya yi yaƙi ya yi yaƙi ya kai bugu ya yi duka ya kayar da kafirai ya kashe har ma sahabbai manya suka tsaya kawai suna kallonsa saboda irin yadda yake yake yake yake sukuwa a fagen fama yana kashe kafirai kwashe kawuka kawai yake sahabbai da yawa suka sa ido kawai ana jinjina ma mai manzala ya ce sai ya ce ku yi yaƙi kowa ya ƙoƙari ya yaƙi kuna ta kallon wannan ko ku dai ku yaƙi innamal amalu bil khawatimi ƙarshe dai ƙarshe ake ji shi sa ba tabbas kowa ya tsaya ƙoƙari ya kama Allah ya rike maza Allah ya ta tawassuli ba ruwan Allah gobe ma za ka mutu zai iya kace-kace da kai annabi kawai za a rike a tsira kuma a rike annabi da gaske sosai duk abin da ya shafi annabi a girmama shi yadda yawa za ka go suka magasken sai suka ji ƙarshe ya yi muni to ƙarya suke ya aka yi kuwa wannan bawan allah ai a ƙarshen rinda ma ya bar da madina yana zagin ma'aiki yana zagin addini basirun bisirin gaibi ku rabu da kallonsa ku yi aikinku kawai innamal a'malu bil khawatim isa mutum in mace ce da mijinta ta nemi roƙon Allah ta kama kafa da annabi ta gama da mijin lafiya shine miji ya rabu da mata ta rabu da shi dama da haɗuwa da rabuwa ana Allah shi albarka Allah yi kaza Allah yi kaza na alheri ya ji wannan shine ne idan gurin shehinka kake ka tsaya ka nemi gamawa lafiya idan gurin oganka kake shi ma ka tsaya ka nemi gamawa lafiya idan da ubanka kake zaune ko uwarka ka nemi gama lafiya kai da kowa ma ka za ka nemi gama lafiya kuma su ma manyan suna su nemi gamawa lafiya saboda kowa so yake gama da kowa lafiya to mutum ya ya gama da Allah ma lafiya da manzon Allah lafiya an gama na'am alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah summa salamu sannan gaisuwarsa biha atali fawqa alhajiz ajali biya da albarkacin salatin nan ne nake ɗaukaka burbushin alhazai wa man arad da wanda duk ya buduro yana mai niyyar aikin haji alaihi salatu lahi Salata sannan shehu sai sai ya fara talbiya ya ja kowa ya amsa salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamu sannan gaisuwarsa biha danasi biha da albarkacin salatin nan ga manzon Allah da tinawa qabrihi hakika an wanke shi min hubbi da ahmada sababin soyayya ta annabi Ahmadu ganin ta tas kas ina zato na ina da zunubi nan ko tana an wanke ni Eh, ta mai waka nan ko Mm, mm, kar ku ganni menene jim kaɗan kwaji na ga annabi yawa kar ka ganni mu zunubi kar ku ganni mu zunubi jim kaɗan kwaji na ga annabi ta isalati kuma a rike ma'aiki da sunoninsa na'am alayhi ma al'alil kirami salati tabbata gare shi da alayensa masu girma Wa sahabihi.
da sahabbansa wa man amsaku dinan nabi da wadda duk suka rike addinin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama suka rike shi wa da man qabad wannan kuma suka damƙe shi cikin wahala suna shan wahala kamar yadda ake damƙar garwashi yadda ba za Allah ya faɗa haka ni salati da salami ya gangare su harfu da'i na'am sakiftu wijajal khalqi shehu ya ce na miƙar da karkace-karkacen halittar Allah wal kullu yagabidu maqami kowa da kowa na fahimta yana buƙatar yana burin mukami na ladar mahi nan ga mai shara kafirci annabi wa muhammadu bil faidi yabsudu kuma yana mai shimfiɗawa bilfairi ga faira ilahiya muhammadiya gare ni kowa buri ka ku ji wani ya zagi shehu mu damu ba komai hasada ce shi na riga na fahimta kowa yana burin mukamina Hmm.
a wajen manzon Allah ni babba ne a can na'am fa sifatun shi sufa ne wasmun kuma suna ne wa zatun kuma zatin sifan ne zatin suna ne shine annabi dai muhammadu wa ghaibuha da kuma gaibinta shine gaibinta shine zuhurinta
wa huwa qasimun shi annabi mai rabo ne allah ne mai bayarwa
adlun mai adalci ne karimun mai karamci da girma ne wa muqsidu kuma mai adalci ne cikin baiwarsa
tanawwartuhu shehu ya ce na hango manzo allah fi halatayhi cikin halinsa guda biyu fa halani To halin zahiri da baɗini halin baƙa'i da halin fana'i idan na gano annabi na'am fa halani sai ya gigitar da ni mai kamalu jamalin kamalu jam- cikan nan na jamala na kyawun annabi ya gigitar da ni sai na lilmadini zamanto yana shidu shidu.
yana mai sa ni nishaɗi zuwa ya bansa
unadi sai na zama ina kirayinsa ya ina daha cewa ya ɗaha al'aminu ya aminu wa aqibun ya aƙibu na ƙarshen annabta dai ɗa'i ɗahiru ne ha'i hadi yawwa aminu lahi kuma shine ya aminu amintacce gurin allah amintacce gurin bayan allah aƙibu kuma na ƙarshen annabawa wanda allah ya ƙara annabta da manzanci da shi fala nabiya ba da ku abadan shine ma'anar aƙibu wa hashiru ya hashiru mai taruni wal wanda hadi za a yi tashin alkiyama a digadiginsa nan ɗin annabi nan kowa nan zai ga gigi wa gaga
an ce ararar shami arogul mahashari su kafa annabi ce zai zuro kowa ya tashi a kai ko kuma yana ciki shi ma a yi harkar da shi kuma a gama lamarin annabi sai imani na'am wal hadi mai shiryatar da baya ina cewa ya hadi wa ahmadu ya ahmadu Ahmadu.
na roƙe ka sarayar da kafurci ka ɗaukaka addininka
muhammadu annabi muhammadu yasinu ya yasinu muhammadu ya hamidu bai godiya da yabo ga Allah mustafa ya abin zafin Allah karimu sajaya ya mai girman tadodi wasuhu kai shehu ya ce sifarsa dai laisa yudbadu bai zama ana iya wato kulle shi ba a ce an gane adadin sifar mai kyan nan na annabi an rike ba zai yiwu ba sai dai a ambaci wanda za a iya alayhi salatu salatin llahi Allah ya tabbata zaman za Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa bihayar taqi da salatin nan ne nake hauhawa man kana min qablu farradu wanda duk ya zamanto ya yi min ifradi ya yi zarciya gare ni tun gabanin zuwa na ya tafi manya sun yi in zo saboda albarkacin salati kuma in hawan ɗaukaka akan magabata alayhi salatu llahi salatin Allah ita bata zaman za Summa Allah salamuhu.
sannan gaisuwarsa biha aqtani ma la yushabu da ita ne nake gogayya da abin da babu yana wato ainihin wahalarwa gare fayuhbadu ni ballantana ya ɓata ayyukanmu ko harkokinmu saboda albarkacin salatin duk wani abin da zai wahalar ko ya cunkusa lamari ya ɓata harka to kada mu zama muna mugu muna matsatsa da gogayya da shi a zahiri ko a baɗini
alayhi salatu salatin llahi Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa biha asbiqul aqdaba da albarkacin salatin nan ne nake rigayar ƙudubai baki ɗayansu na mu'afrudu ina mai zarciya da shige su a halara da fada ta manzo Allah alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa salatan salatin da turabbi sami'ina take tarbiyyantar da masu ji su yi usuli watun ta shidu sa kuma su nishadi zuciyarsu ta cika da farin ciki domin sun gane Allah da manzo Allah alayhi salatu Salatin Allah ya llahi tabbata ga manzo Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa ma ali tare da alayensa da wasahabi sahabbai alladhina kadugbadu waɗannan da hakika ake burin samun mukamin su radiyallahu anhum wa annabihim